الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا يمتنا شا تقوس قوة رجب هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم daga Makka zuwa Madina 1440 da arba'in da shida wadda ta yi daidai da sha takwas ga watan ɗaya miladiya ta dubu biyu da ashirin da biyar kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na musab bin umair da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zuro a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin fannu ta'amul bai na zaujain littafi ne wallafar muhammad siddiq min shawi rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 43 kuma zai zama kamar shine darasi na ƙarshe kenan a cikin wannan littafi mai albarka a darasin da ya gabata mun yi karatu ne game da wato kada ma'aurata su zamto masu tsananin kishi irin kishin da ya wuce misali ya wuce ka'ida inda mala ya ce kishin akwai wanda yake abin yabo wanda yake mai kyau akwai kuma kishi wanda yake abin zargi wanda shi kuma bai da kyau dukkanin kowanne an gaya mana yanda yake to sannan mun karanta gabar da mala yake cewa yaɗa sirrin kwanciyar aure wannan shi ma yana daga cikin abin da yake na rashin da'a da sanin ya kamata tsakanin ma'aurata lalle kamar yadda Allah ya ce fal hafizatu qanitatun hafizatu lil ghaibi bima hafizallah to yana daga cikin sufofin salihan mata su zamanto masu biyayya ga ainihin wato mazajensu masu da'a gare su sannan kuma su zamanto hafizatul lil gaibi wato masu kiyaye wa wato masu kiyayewa a bayan idanun mazajensu bima hafizallah da tsarewar Allah to wannan sai zamanto hafizatul lima yajri bainahunna yana daga cikin wato sufofin mata na gari masu kiyaye sirrin abin da ya gudana tsakankanin su da mazajen su mimma yajibu katumuhu wa saturuhu daga irin abin da wajibi ne a boye wajibi ne a suturce ba abin tattaunawa bane da kawaye ba abin tattaunawa bane da makwabta ba abin wani yaji bane sirri ne tsakaninku daga ku sai Allah madaukakin sarki da haka na daga cikin rashin tsari da rashin kan gado a samu ma'aurata ko daga maza ko daga mata suna yada sirrin auratayyarsu ga wasu mutane daban mun karanta hadithin asma binti yazid wanda wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ana zazzaune mata da maza a majalisinsa ana karatu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo da wata babban mas'ala ya shigo da wani karatu mai girma cewa duba da irin abin da zai iya yiwuwa yana faruwa tsakanin ma'aurata na tona asirinsu ko kuma yaɗa sirrukan kwanciya tsakaninsu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wala Allah fa ana iya samun mutumin da yakan faɗi irin dukkan rayuwar da yake yi da iyalinsa kuma watakila ma fa ana iya samun macen da ba ta da saiti ba ta da wato kwaba komai na rayuwarta da abokin zamanta tana iya fitowa ta faɗa to kowa da ya yi shiru su maza suka ja baki suka yi shiru matan su ma suka yi wato gum da bakinsu to sai ita wannan baiwar Allah asma binti yazid Allah ya kara mata yadda ta ce eh gaskiya mu dai bangaren mu mata na san akwai irin wannan matsalar akwai matsalar mace ta zauna da mace yar uwarta ta dinga gaya mata sirrin aurenta da mijinta da irin abin da mijin ke mata ko na jin daɗi ko na rashin daɗi a shimfiɗa kuma ni ma na san mazan mazan su ma akwai masu irin wannan in ji asma to sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace bai kamata a samu mutane masu natsuwa masu hankali su zama suna da irin wannan ɗabi'a da wannan sifa ba wannan kamar mutum ne ainihin wato ya zo a bainar jama'a a tsakiyar kasuwa ya mu'amalanci iyalinsa to kaga wannan mai cikakken hankali ba zai yi haka ba wani mai hikima ya ce wa ɗansa kar ka zamto wato ka je kai wato ka zama mai yin mu'amalar aure da iyalinka a gaban jama'a sai ɗan yake cewa akwai wani mai hankali da zai iya haka ya zo ya tara da iyalinsa a bainar jama'a sai wannan mai hikima ya ce a ba wai ina nufin mutum ya ɗauko matarsa ya zo baina jama'a ya tara da ita ba amma ya yi mu'amalanci matarsa cikin rufin asiri da suturar Allah maɗaukakin sarki babu wanda ya gani ba wanda ya sani amma ya zo majalisa yana faɗar abin da ya faru wannan bai da maraba da ka wanda ya kamo matarsa ya zo jama'a suna kallo da rana kila ma a kasuwa ya ce zai yi mu'amala da ita to kaga wannan wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwatanta wa sahabbai munin abin ya kai haka kuma in mutum bai sani ba kamar irin abin da yake kenan mun tattauna kuma game da gabdul basar wato ana son muminai su zamto masu rintsa ganin su daga barin kalle-kallen mata ko kuma mata su rintsa maganansu daga kalle-kallen maza domin kallo shine farkon kibiya ta sharri domin daga kallo daga nan kuma ainihin fabtisamatun daga ibtisama falkalam falliqa'u kamar yadda abinan doktor yusuf al-qardawi ya kawo a cikin alhalal wal haram yake cewa daga kallo ne sai kuma a dan yi murmushi daga murmushi kuma sai a dan kuma sai a dan je a gaisa sai a yi magana kila daga nan sai a yi musanyan waya daga nan kuma sai a yi meeting point gurin haduwa laka farkon abin da ya bada wannan damar kallo ne shi yasa Allah madaukakin sarki da ya ce wala taqrabu zina sai zamanto daga cikin kusantar zina shine mutum ya barwa idansa ya sakarwa idansa linzami na kallakallan matan mutane ko kuma mace ta sakarwa idanta linzami na kallakallan maza wannan gaskiya na daga cikin abin da ke haifar da akiba wadda take ba mai kyau ba shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim ka gaya wa muminai maza su zamto masu ƙasa da ganinsu masu rintsa maganansu domin kamar yadda muka faɗa lallai shi kallon shi ne kibiya kuma kibiya ce mai dafi da haka ka yi iya bakin ƙoƙari kada wato ta same ka ko kuma kai ka samu waninka da ita wannan wajibi ne ka zama kana hattara mun karanta hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa an riga an rubuta wa dan adam wani nasibi da zai samu na zina kuma babu makawa sai ya riski wannan nasibi to sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace al ainani zinahuma an-nazar wato akwai zinar ido zinar ido shine kallo to kaga in mutum bai hattara ba zai tara wa kansa tarin laifuffuka sakamakon abin da idan sai ya gano masa annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa ya tsawatar game da zaman kan hanya zaman bakin titi zaman kofar gida saboda irin abin da ke tattare da hakan na sharri mai tarin yawa daga ciki ko shine akwai kalle kalle dole mutum za ga ba zai sun kuyar da kansa ba dan yana majalisa dan baya son ya kalli mutane ko ya kalli haramun za ga mutum yakan kalli hanya ne ya kalli duk abin da idan sa ya nuna masa to wannan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in ku har mutane sun ce sai sun yi zama irin na majalisa to sai in sun yarda za su bawa wato hanya haƙƙinta na daga cikin haƙƙin hanya shine rintsa gani kada mutane su zauna su dinga kallon matan mutane to mun karanta wani hadithi na ummu salama radiyallahu anha inda tace wata rana suna tare da maimuna maimunatu bintul haris tare a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga ibnu ummi maktum ya shigo da ya shigo sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce su su sa hijabi sai suke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ma'aikin Allah ai mun ga kaman makaho ne baya ganin mu sai ya ce to in shi makaho ne ku makafi ne wannan hadisin sai ya nuna cewa kamar yadda aka ja hankalin maza daga barin kalle-kalle na maza na mata to haka su ma an ja hankalin mata ga barin kalle-kallen mazan mutane na fata an gane wannan hadisin ya tafata da haka kuma aya alqur'ani ma ta faɗa haka domin kamar yadda aka ce wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum kuma Allah ya ce wa qul lil mu'minati yaghudduna min absarihin wa yahfazna furujahun da haka dokar da iri ɗaya ce bai halatta ba mace ta saki ta sakarwa idan ta ragama ta yi ta kalle kallan maza kamar yadda haramun ne namiji ya saki wato ya sakarwa idan sa linzami wajen ya zamto yana ta kalle kallan matan mutane to har aka tambayi wani balaraban ƙauye cewa ku a can wuraren ku menene zina sai ce ai kallo mu shine zina to sai kuma suke sai shi abokin tattauna sai ce a mu kallo ba shine zina a wajen mu ba ai zina a wajen mu shine mutun ya mu'amalanci mace ta hanyar ainin saduwa da ita sai balaraban ƙauye ya ce a wannan mu ba zina muke ɗaukansa ba wannan me neman haihuwa ne an gane ko shi yana ganin wanda duk yake zuwa ya sadu da mace ta hanyar zina mai neman ta haihu ne mai neman ɗa ne amma su a wajen su kallo kawai zina ne to kaga wannan yana nuna mana irin abin da ke tattare da kallo na haɗari alal mu'allif rahimahullah al-ikhtilat wato cakuɗe ɗeniya shine al-ikhtilat cakuɗe ɗeniya tsakanin maza da mata ko dai a wajen karatu ko a wajen kasuwanci ko a ofisoshi ko dukkan gurin da za a samu gauraya da cakuduwa tsakanin maza da mata lalle na daga cikin abin da zai samar da maslaha da alkhairi mai tarin yawa nisantar juna maza gurin harkokinsu daban wurin hulɗoɗinsu da hada-hadarsu da kai kawansu daban ya zamto su ma mata gurin kai kawansu da hada-hadarsu daban amma haɗuwar jinsunan guda biyu na haifar da haɗari da kuma ainihin wato ɗamarar ido ina fata an gane da haka al-ikhtilat shine cakuduwa ko a asibitoci ko a makarantu ko a kasuwanni musamman kasuwa yanzu musamman kasuwa saboda kiri-kiri kasuwa tana nema ta zama ta mata ce mazaje da yawa sun saki ragamar zuwa kasuwa saye-saye siyan kayan yaran siyan kayan matan kai wani har komai na gidan ma matarsa ce take zuwa ta siyo an gane ko yawa wanda bokon ta yi masa yawa sosai za ga komai baya zuwa rabon da ya je kasuwa har ya manta kawai da ya dauki albashi kawai za a yi lissafi a rubuta a takarda kaza guda kaza kaza ko a supermarket ko kuma a kasuwa kawai zai tura mata kudin shikenan kawai ta je ta siyo to don haka za a ga wato kara kainar mata kasuwanni abin yayi yayi muni su ne kowane kowace harka za gani da su kasuwa yanzu sun zama abin nan to kaga wannan ikhtiladin yana da hadari sosai kuma su yan kasuwa waɗanda suke da tsafta suke da ikhlasi suke da tsoron Allah da tarbiya za su gaya ma irin abin da ke faruwa na rashin jin daɗi a kasuwanni game da shigar mata da sauransu shi yasa Sheikh Usman dan Fodio yayi dogon bayani a cikin Ihya Sunna game da shigar mata kasuwa shi a wajensa sai tsohuwa wadda ba ta da mamora kwata-kwata ita take zuwa kasuwa kamar yadda za ka da a can duniyar ta mu ta farko lokacin al'amuransa in za a in za a bada sallahu mace tsohuwa ake aika tsofaffi su suke zuwa kaga kai ma ba ka ja tsohuwa da dogo tayi kaka da kai wani dogon surutu zaka ja ta da shi amma mace ta zo malam matashiya gashi ta sha make up ga cingom a bakinta tana ci maganar ta tana wani zau tana wani zaki sai mutum kaga yaki sai a ita faman cice kaga mutum ita ma ta saki jiki sosai ka rantse da Allah sun shekara shekara shekara da shekaru da shi to duk wayannan ikhtiladin haka a ofisoshi za ga wata za ga har karyawa tana iya yi a gaban maza za ta zo da ti ɗinta da biredinta da awarar da kaza da kaza kawai ta baje a abin nan ƙila ma za ta iya muku ta yi in za ka zo ka sa hannu ma ka ce bari ka ɗauka duk ba matsala da aka mace da aka santa da kamun kai aka santa da mutunci aka santa da alkunya amma haka za a ganta a gaban maza tana tana tana cin abu ko kuma kai kana cin abu ta cika amma abin nan raina ya biya sai ta zo ta sa hannu ta ɗauka ko ga ta zauna kai karan sai ku sai su awa ɗaya ko fiye da awa ɗaya suna hira da namiji kuma ba muharramanta ba ba kuma hira da ta danganci larura ko ta aiki ko ta kawai hirar su kawai wata har labarin gidan da labarin mijin in ba a daɗi wani a ofis yana sani in ta gurza masa duk in ta zo ofis tana ba shi labari ai ita kaza ai yau ma kaza kaza kaza kaza kaza shi yasa ka'idar musulunci in aka kauce mata to sai a yi hakuri da shi yasa ko da yaushe babban malamin mu Allah ya ji kansa da rahama Dr. Ahmad yace yanayin fa da aka keto fa sai dai kawai ka ce wa mata wa kullil mu'minati yaghduduna min absarihinna wa yahfazna furujahunna amma magana wa karna fi buyutikunna ya ambata yace a waje ka ganta dama kana cewa wani wa karna fi buyutikunna wa karna fi buyutikunna a buyut a buyut din kuka hadu tun tana tun tana tun tun tana play group take yawo take fita waje ta yi play group ta yi primary ta yi nursery 1 nursery 2 ta yi primary 1 2 3 ta gama primary ta yi JS duk a waje take ta kusan rayuwa ta ita bata ma san zaman gida ba zaman gidan bai da yawa bayan nan kuma ta gama secondary duk a wannan sannan ta tafi ta share da institution duk zai da ta gama wannan ya ka zo kuma ka kife ta a gida ka ce wa karna fi buyuti kunna ya ce shi sa mata za a yi ta rigima da su ba za su fahimci wannan ba ya ce in aka zama in aka tsinci kai irin wannan har yake ba da shawara ya ce in so kake irin wannan wa karrafi buyuti kunna ka je kauye ka auro mata ya ce kuma wallahi sabulu ne da kyakkyawan abinci za ka ga ita ma in ta kilin ta yi zama ta ɗau lokaci za ka abin nan za ka ga ta zama daidai da irin wannan din ya ce ko kuma ka samu wadda dama kan baya ja a makarantar mata ta result ɗin bai kyau ba abinta ka gani to gaba ɗaya in ta zo sai ta haƙura ta zaman abin nan ɗinta zaman auren yadda ya kamata Allah ya kyauta da aka dai abin gaskiya in ma za a dinga fitar to gaskiya fitar tana yawa kuma ya kamata a ce ana kiraye da dawabitu shari'a in za ta je kasuwa ba wai kawai yadda ta ga dama kawai za ta sa ɗan wani gyale ta sa ta kwalliya kawai ta tafi kasuwa ba to wannan ikhtiladin gaskiya yana da haɗari kwarai da gaske an gane ko al-ikhtiladu da'ul asr shi yasa shi kansa malam manshawi yake cewa kaga cakuduwa maza da mata wannan cutar zamanin nan kenan shi da kansa yace da'ul asr yanzu daga cikin cutar da ke damun wannan zamani shine gauraya da cakuduwa maza da mata a kasuwanni kamfanoni da kuma masana'an da kuma ofisoshi ko ma'aikatu ikhtilaf waswason yantashiru fi judranil usra shi yasa waswasi da rashin nutsuwar rai yantashiru yake ta yaduwa fi judranul usra a cikin gidajen al'umma ba yadda ba aminci ba nutsuwa an gane ko harkoki za ka ga gaba ɗaya yanzu ne ya ka ji ta ce awa abokin harkokinmu ne ai ya bugo min waya to kaga in dai mutum da sauran kishi yau ta yi da wannan gobe tana da wayoyin mutane duk ta yi sabin dinsa kai baka san su ba su dangin iya ko na babar da kai ko da su sha ɗayan dare ka dawo ko sha biyun dare ka ji wani kwastoma ne ya bugo ma ya bugo ya bugo ma taka waya shi sa a musulunci nesanta alakar ake ba wai inganta ta ake a ƙara a tsinka ta ake kullum ta ja can daban waɗanda ya kamata ta yi mu'amalanta ta yi hulɗa da su daban waɗannan su ne ake son an gansu suna mu'amalolinsu na dangi ko na family tsaka ko irin waɗanda suke akwai aure tsakaninsu za a ga shari'a ta ɗauki tsauran mataki a kai ballantana wani kawai ɗan kiɗanki na jiyo to shi sa za ga abubuwan yanzu za ga whatsapp gashi nan da social media din nan za ga shi gashi nan dai ana ta yi da sunan ai kwastomomi ne ai talla muke ai ina son kaza yanzu nan sai ga ta kira shago kaza ko ta kira guri kaza ko ta kira guri kaza ko ta kira wuri kaza to wayannan gaskiyar magana wasu wasun yantashiru fi judran al-usra wa maradun wata rashin lafiya ce yu'addi ila linhilal akhlaqi wadda take bayuwa zuwa ga tabarbarewar halaye da ɗabi'u walinhiyaril usari da rushewar rayuwar family nawa a irin wannan hulɗoɗin aka samu wata tana hulɗa kuma hulɗar ma har irin ta mata da miji da wani daban sa ga irin waɗannan ko ya ta yin saye-saye ko ma ta bayyanan masa a zuwan cewa ita ba ta da aure duk irin waɗannan abubuwan za ga in dai aka ba da wannan ƙofar to shedan zai taken advantage ba abin da ya masu zafi ba da ka ba da ƙofa zai shiga in kuma kai mai irin tsara gidan nan ne to kai kuma matar an dinga cewa sai dai ki hakuri mijinki mai mugun hali ne mai bauɗaɗɗen hali baya son mutane baya son ki kaza kai kuma in ka ce sai ka kamanta to kai kuma kai sai ka shiga uku an fi san matarka ta zama kamar tinkiya kawai duk inda fu kawai a ganta da hijabi fu a ganta da mayafi ta yi nan fu ta dawo nan fu ta je cefa ne ta je ta siyo kaza kawai ita take yi da kanta shi kuma ya zama sahorami gashi nan kawai yana gidan ma amma ita take yana gidan ya tafi siyo sukari kanti da an ce ana sallama sai ce je ki juwaye Allah ya kiyaye a gani to wayannan abubuwan gaskiya suna wato ita zuciya da kake kallanta wato kamar yadda Bahaushe ce ba ta da kashi wa'annan hulɗoɗin da kake bari kana bari kana bari kamar yadda kai ba za ka iya cewa ai daga iya matarka ba ka ga wata wadda kake so ba to ita ma wannan sake matan da kake ta ta hulɗoɗi za ta ga wanda ya fi ka za ta so kuma wata wasu hulɗoɗi su shiga tsakaninta da wannan dan tana ganin kamar kai bata ma yi sa'a ka ba akwai wanda inda shi ta samu za ta fi samun nutsuwa kuma in kana da wasu 'yan matsaloli na zamantakewar aure wallahi talati za ta iya gaya wancan sai ita kawai ai mata ta rako duniya ai ita kaza ai ta ba wani abu da ke tsakani ai ba ai wai duk irin wannan za ka dinga samu kuma in ka bibiya wanda aka zauna ake hira ba wata alaka kawai wannan gabar aka samu aka gaskiyar magana mutane sai sun tashi tsaye dai ba so suke ranar tashin alkiyama su tashi Allah ya caje su a dayyu sai ba wallahi mutane mutum ya tashi a gaban Allah a matsayin da yus wanda Allah ya ce ko ba zai shiga aljanna ba ba abin da ya shafe ka da harkar mata kowa mata je ta kula kowa mata ya hulɗa da shi ko a jikinka kawai shikenan kawai kai ka ɗauka aure shine kawai kawo mata abinci ta ci ka kawo mata sutura shikenan kawai shine aure har shi aka ka kare mata mutuncinta ka kare mata addininta duk wata mu'amala da wata hulɗa da kake ganin bai kamata bata dace da addini ba ka tsinke ta ka hana ta in za ta fita fita ta kama ta yi shiga irin ta addinin musulunci ta fita qala annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya iyyakum wadkhul ala nisa ku kiyaye yawan shiga wajen mata ku hatara fa qala rajulun min al-ansar sai wani mutum daga cikin mutanen madina ce afara aital hamwa ya makin Allah ya kake gani irin shige da fucan kanin miji fa qaribuz zawj makusancin miji hadda shi shi ma yayi hattara da yawan shiga gidan dan uwansa ko gidan yayansa qala alhamul maut manzo Allah yace dan uwan miji ai mutuwa ma kenan ma'ana wannan alaka ta fi hadari ma da shi domin wanda babu alakan aka ga yana ta yawan shiga kila za a sanar da mai gidan amma an kanin mai gidan ne fa zai shiga ya awa daya a dafa abutun Allah ta'ala ce gaira nazirina ina ko inna zalika yu'dhin nabiyya fa yastahi minkum wallahu la yastahi min alhaq to wannan shi a gaban sa zata ce a da miji na ai kaza ka bar man tashin dora ma yunwa yake ji wai tashi a dora yana zaune yana kallon TV ko yana danna dannan waya ko suna hira ko suna kaza da sauransu saboda haka za ka ga wanda ba ba shi da alaka da mijin to yawan shige da fitansa zai iya ja hankalin mutanen unguwa su gane kai akwai wani yana yawan shiga gidan nan kila a samu wani ya gaya mai gidan wai ka san akwai wani mai kama kaza mai kama ko dan uwanka ne mu dai bamu san shi ba yana yawan shiga gidanka to amma aka ce kanin sa ne ko wani a wannan ya naga ya shiga shi a kai kanin mai gidan ne ai za ka ga ba ma a yawan kawo wani abu kai kanin mai gidan ne fa kai dan uwan mai gidan ne to shi sa hadari in shedan ya tashi yin kitimurmura ya tashi kulla sharri to ya fi samun nasara da kulla alaka da wanda kamar babu tuhuma da zargi yawanci a kansa wannan hadisin Imam al-Bukhari ya ruwaice shi hadisi na 5232 Imam Muslim hadisi na 2172 ay farra minhu wa min dukhulihi ala zawjatika ay ma'ana fir minhu ka guji dan uwan mijin dan uwanka wa min dukhulihi ala zawjatika ka kuma yi hattara ka guji yawan shigarsa wajen matarka kamata firro min al-maut kamar yadda kake gudun mutuwa shine ma'ana alhamul maut in kana son mutuwa to ka so waccan alaka tai karfi tsakanin kannanka ko ƴan uwanka da matarka an gane ko yanda zaka guji mutuwa to ka guji yawan shigarsa wajen iyalinka waƙila fil hikima an faɗa cikin maganganu na hikima musamman mu a ƙasar hausa ma banda ma yanzu da karatu ya ɗan yawa aka samu abin nan ai da ƙanin miji ma sai kwanta a kan gadonka ko ya zo fita a riƙe mariga a ce sai ya ba da kuɗin cefa ne wai shi ma mijinta ne waƙila fil hikima a cikin maganganu na hikima an ce al-ikhtilatu bainar rijal wan nisa summun ya katulul a'rada wa yumitu sharab a maganganu na hikima ana ce al-ikhtilatu bainar rijali wan nisa cakuduwa tsakanin maza da mata summun wani irin wani irin poison ne wani wani irin dafi ne ya katulul a'rad shi irin wannan poison din yana kashe mutunci ne wa yumitu sharab yana kuma kashe asharafa daukaka da zarar wani musharaka a cikin soyayyarka da matarka an samu matsala da zarar wani ya yi tsalle ya dira cikin zuciyar matakar zuciyar ta fara touch ta fara tartsatsun wuta ta fara rabuwa gida biyu an samu matsala da zarar wata hulɗa wadda take mummuna ta riga ta kullu tsakanin iyalinka da wani samu an riga an shamu an samu matsala kuma me zai haifar da wannan ba ikhtiladi ba bata shiga kasuwa ba ita ba inda suke haduwa daga mijinta kawai sai yan uwanta wanda ya kamata su haɗu su kada ina wani ina wani zai ganta har sai exchange waya har ta kira shi ko ya kira ta ko kaza ko ya bushe mata kunne ko ya ja ta da hirar da kila kai baka yi ko baka baka iya janta da hira ko kuma a'a kai baka iya ma yanda zaka faranta mata kai soyayya da ita ba duk baka iya ba sun ta samu wanda ya fi ka jan hankali ya fi ka yabawa in ta ado ya ce kai amma kin yi kyau kai kila rabon da ka ce ta yi kyau ma ba za ka iya tunawa ba to duk wannan kamar yadda muka karanta a can baya duk wannan lapses din da kake da shi in aka samu wanda zai cike wannan gibin sai ga wasu abubuwa suna gudana wanda kai ma baka baka yi aune ba sai ga abubuwa sun lalace ta ana samun irin wannan da aka ikhtilaf da kake kallon sa shi sa musulunci yace kowa a ware shi gefe guda mace daban mata daban da aka cakudu wannan nesanta ta ake raba ta ake sai ta zama ta larura ta yanzu matanmu da muka sake su suke ta gararan ba cikin kasuwa larura ce larura ce ba larura ba ce in akwai na larura wasu na larura ne mazaje irin na dawo inda suka suka muhimmantar ga karatun ba yawa mu kuma muna ta karatun amma ya karasa ina yake na da za ka ga komai ba matarsa wata wani za ka ga sun shekara 20 30 bata san kasuwa ba kwata kwata bata san kasuwa ba watan kace ta ciniki ma ka hada ta da aiki ita fata me sai ta ce ya za ta ciniki bata iya ba amma yanzu wata mata ka wallahi ta sai da kai ko kai baka fi ta iya ciniki ba saboda kuma za ka ga sun fi kana'a saboda duk abin da ka kawo da shi za a yi amfani amma yanzu kai ta saba shiga kore ta kai ka isa yanzu ka zaɓa mata a tamfa haba ba za ka yi waye amma ta da za ka ganin ka kawo duk wanda ka kawo za ka ta karɓa hannu biyu ta ta yi godiya so wannan cakuduwar gaskiya dafi ne wanda yana kashe mutunci me mutunci da zara an ce matarka ta fara kula wasu irin kulawa ba wai mai kyau ba da wasu mutane daban an taɓa mutunci wa yumitu sharaf wani sharaf kake da shi wata martaba ko daraja kake da ita bayan matakka ta riga ta shiga wani layi sakamakon cakuduwa da take yi da wasu mazan ko a gurin aiki ko kuma a kasuwanni ko a wasu wurare irin wannan wanda ake samun cakuduwa tsakanin maza da mata me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ka duba muhimmancin sallah amma ya ta nuna wa mata su sallah a gida ya fi falala duk da in sun zo masallacin suna can sahun baya kofar su ta shiga daban ta fita daban amma duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ce mace ta yi sallah a gida ya fita zo masallaci ta yi sallah a cikin gidan ma aka ce dimo tana ƙara ɓuya sallata tana ƙara falala tana ƙara lada amma duk mata suka zamanto sun yi waje kai dama ɗan waje ne ita kuma a ƙa'ida in za in ba runto za a yi ba 'yar cikin gida ce duk wata gwagwarmaya da ta shafi waje kai ne duk wani ɗauki ba daɗi da ya shafi cikin gida ita ce don haka ita ce ministan cikin gida haka ya kamata interior ko haka ya kamata haka ya kamata sai ka zo kai tafi ka sanin gidan ma da mutanen gidan da abin da ke gudana a gidan haka ya kamata amma yana gaya maka wallahi a yanayin da ake ciki ita ma da yawa wasu abubuwa bata sani shi sa yara sai su shiga wani layin baka sani ba bata sani ba to ai ba mai zama a gidan ba mai zama da su kana ficewa ta wata ma ta riga ka fita ma'aikaciya ce ka fice ta fice da haka lokacin da yara za su dawo baka nan bata nan irin wannan rayuwar ake ta yi yaro yana ta tasowa a nan sai dai ya shiga gidan makota ko ya ta yawo ya ta tsalle-tsalle a layi har a samu ko kai ka dawo ko ita ta dawo وقيل الاختلاط جرثوم جرثومة تصيب الأعراض فهاربوه الاختلاط aka ce wato cakuduwa maza da mata jurthumatun wato wani irin wata irin wasu irin kwayoyin cuta ne wato germs ne and bacteria shi ake kira jurthuma wato wasu irin kwayoyin cututtuka ne tusibul a'rada waɗanda suke taba mutunci faharibuhu da haka in kuka ga irin wannan ku yaƙe shi ku yaƙi cakuduwa tsakanin maza da mata an gane ko ko a zaman aji ko abin nan ku yaƙi wannan zamanto ba a cakuduwa tsakanin maza da mata wa qala rajulun li ibnihi yansahu wani mutum yana yi wa ɗansa nasiha yace ya bunayya ya kai ɗana idza kanat ladayka jawharatun in tambaye ka yanzu mu kaddara kana da gwal fa aina tahfazuha ina zaka boye shi ka adana shi fa qala al-ibn sai dan yace fi makanin aminin ba'idin anil anil aidi sai ce ai zan aje shi a guri amintacce kuma nesa da inda hannu zai taba fa qala al-abu kasan su mutane da da hikima ake koya mutum ba aya aka ja ba ko amma za ka magana ce kamar aya ko hadisi kaga karatu ake so a koya mai sai aka ce yanzu misali mu dauka kana da jauhar wato wani dutse mai daraja mai alfarma kamar gwal a ina zaka kiyaye shi inda zaka kake ganin nan gurin ka aje shi ba matsala sai dan yace ai in zan aje shi zan aje shi fi makanin aminin wuri amintacce ba'idan anil aidi nesa da inda hannaye za su kai ballanta za su taba qala al-abu sai uban yace da shi fa idza lam tafa'al to in kuma baka yi haka ba fa ga gol amma sai kake ka aje shi a amintaccen wuri kake kai nesa da shi da inda hannaye za su taba waja'al waja'altaha urdatan linnas ka ajiye shi inda mutane za su dinga harassa ya kake gani qala sawfa aqiduha yace lalle da ba da dadewa ba zan rabu da shi zan rasa wannan abun ka ajiye dutse mai daraja irin gol ka dora shi kawai akan tebur haka wannan yazo ya dauka wannan gol ne kai amma ya kake wasa kana barin gol ana amma dai ga ya kamata ka abin nan ya tafi wannan ma yazo ya ganshi ta wannan kamar gol fa kai ya ka ajiye gol dinka anan to in ka ajiye gol dinka a inda mutane za su dinga kai masa hari yace to wata rana zaka rasa shi ba da dadewa ba zaka rasa shi qala al abu shi dan ne da kansa yace uban yace in ka aje shi a inda hannaye suke yawan kai masa bara me zai faru dan yace gaskiya saufa afqiduha ba da dadewa ba zan rasa wannan wannan gol din qala al-abu sai uban yace kadhalika mar'atuka haka matakka take fa hiya aghla min al-jawhara kaga matakka tafi gol tsada dan baka san me ake nufi da mata ba matakka tafi gol tsada li'annaha tahmilu sharafak domin kana neman wadda take ɗauke da mutuncinka matarka ce fa hafiz alaiha ka kula da ita wa jannib halikhtilaf bir rijal ka nisantar da ita ka nisantar da ita cakuduwa da maza kai la tabqidaha la tabqidaha dan ka rasa ta ashe kaga duk wanda ya saki matarsa sakaka babu kwaba babu doka da oda babu monitoring to kamar ya buƙaci ya rasa ta ba wai sai mutum yanzu cin amanar da ake ta aure ba wai rabuwa da kai akai ba tana nan a gidan kuma in ba sa'a ba ta dinga shigo ma da ƴaƴan da zaka ci da su ka biya musu kuɗin makaranta kai wahala da su ka mutu su ci gadon ka kuma wallahi ba ƴaƴanka bane ka kila suna daga cikin waɗanda suka azabtar da kai ko suka sama hawan jini ko kuma wallahi ba ƴaƴanka bane kudin makaranta ka kashe ka yi ɗinki ka ciyar ka yi wahala ka yi kuma wallah ba yayanka ba ne ci da ka rasa ta kai baka sani ba ga ta nan dai tana gidanka za ta je ta ci kasuwarta ta yi sabgoginta ta dawo gidanka karuwa mai lasin kenan ba dama ka ce ɗan ba naka ba ne ka ɗauka kai kaɗai kake mu'amalanta ta nan kun yi tarayya da wasu mutane saboda haka duk wanda yake barin matarsa haka to wannan misalin shine zai faru da sannu zai rasa ta rasawar kuma shine da zarar ka rasa zuciyarta yanzu ba kai kadai take so ba ba kai kadai take saurara ba to an samu matsala ai har riga ka rasa ta shi yasa sai su yi connecting da mutum ya kira ta a waya su hada a wani guri ya biya bukatarsa ya bata abin da zai bata ta taho wata kuma ta zo ta zamanta a gidan gidan gidan mutum to wannan shine abin da yake faruwa dan haka kamar gol ne in dai gol za a bar shi sakaka kuma a ƙarshe a same shi to matakka ma za ka bar ta sakaka kuma a ƙarshe ka same ta alkhalwa sai kuma abin da ya shafi khalwa keɓanta da matar da ba taka ba wannan haɗari ne alal mar'ati wajibi ne akan mace an ta suna zaujaha ta kiyaye mijinta wa nafsaha ta kiyaye kanta bijitina bil khalwati bir rijal ta hanyar nisantar keɓanta da mazaje illa ma'azi maharamin sai fa in a wurin akwai wani tare da muharraminta sai in akwai wani muharraminta a wurin amma in dai ba wani muharraminta bane a wurin to gaskiya akwai haɗarin gaske ta zamto tana son halwa keɓanta da wanda yake ba muharraminta ba kal'abi kamar babanta wal'akh da ɗan uwanta wal'khal da kawunta wal'am da babbanta ya zama duk inda za ta keɓanta da wani namiji to akwai ɗayan waɗannan in za ta je asibiti ga mijinta ga likita an gane ko yawwa likita zai ganta shikenan lokacin da aka ce an zo kanta ta shigo gata ga mijinta ko gata ga mahaifinta likita duk tambayoyin da zai da duk caje-cajen da zai duk yayi ga babanta anan kaga shi ma an kare masa mutuncinsa domin keɓantar to kamar ba da ƙofa ne ga shiɗan na fata an gane لأن الخلوة بريد الفاحشة domin kaga kadaitaka da kebantan nan wannan shine barid wato adireshin alfasha kenan adireshin alfasha shine kebanta da mace ba tare da wani muharraminta ba ko babanta ko dan uwanta ko baffanta ko kawunta qala annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yace yanha anil khalwa a lokacin da yake hana keɓanta da mace yace la ya khalu wannan ahadukum bimra'a kada ɗayan ku ya keɓanta da wata mace illa ma'azi maharamin sai in a wurin akwai wani muharraminta sai tare da muharraminta ya zama gata ga shi wanda take so ta tattauna da shi ko take so ta yi magana da shi kuma da muharraminta yanzu misali in ta kama ma kana son ku je kasuwa tana so ta je kasuwa ta ku tafi tare in akwai bukatar sai ta je kasuwa ta sa hijabi ta sa niqabi ga ka a tare da ita dan Allah akwai wani mai shago ko wani mai sana'a da zai latsa ta ko ya ga mata magana da bata dace ba babu babu wanda zai mata wannan saboda duk inda za ku je tare da me ake so hajiya ko kuma da wahala ma ka je ya kula ta sai dai da an zo zaka ji a ce alhaji me ake bukata kai kuma sai ka ce to da me da me kike so a dauko miki sai ta nunnuna abin da take so ko ta faɗa sai kaza take so kaza muke so dauko mana kaza da kaza sai ga in za a yi cinikin da kai za a yi in me za a yi da kai za a yi amma in ita kadai ka tura fa duk abin da zai ya shafi ko cinikin ko ba ma wanda ya shafi cinikin ba da ita zai wannan hadithi imam al-bukhari ya ruwaice shi hadithi na 5233 imam muslim hadithi na 1341 wa qala sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam yace la yakhlu wa rajulun bimra'a fa inna thalithahuma ash-shaytan kada ɗayan ku ya keɓanta daga shi sai mace in yi haka to ya sani na ukunsu shaɗan ne da haka tun da na ukunsu shaɗan ne kaga duk wanda ya sayar rariya ya san za ta zubar da ruwa kenan da abin da ya faru ba magana tsotsayi ne an gaya maka tun kanka keɓanta an ce ma na uku shaɗan ne zai saƙa mata zai saƙa ma ba wai mutum ɗaya zai saƙa ba shi yasa za ga in shaɗan ya yi tasirin da har ka iya cewa kule to already ita ma yara da ke zuciyarta yayi illar da ita kuma za ta ce ma chance shi yasa sai kaga kamar dama an shirya abun kamar dama abun kadan ake jira saboda ba kai kadai zai aiki ba yayi aiki a zuciyarka yayi aiki a zuciyarta ya haska maka ya haska mata ya darsa maka ya darsa mata to shi yasa sai kaga abinda zai faru ba lalle ya zama alkhairi bane kuma kila a zo a dinga cewa tsotsayi ne ko kaza ko kaza ko kaza Imam Ahmad ya fitar da wannan hadisin mujalladi na 1 shafi na 26 hadisin sahihi wa qala wa qala ibn Abbas radiyallahu anhuma inna an-nisaa haba'ila shaytan inna inna an-nisaa haba'ilu shaytan fa iyyaka an takhluwa bi imra'atin illa an takuna muharraman Bilal dan Abbas radiyallahu anhu yake cewa innan nisa lalle ka sani mata habailu shaytan tarkunan shaytan kenan in shaytan yana yawa sheka ya rasa yanda zai da kai daga cikin tarkon da zai dana ma zai dana ma tarko ne da mace kaman yanda ka san a sa fatsa kuma a sa tana a tura ta cikin ruwa da kifi ya gani baya kallon hadarin fatsa kwata-kwata balma an lullube fatsar da abin da yake nema shine abinci na tana da haka wannan shi zai ja hankalinsa yana zuwa sai fatsa ta kama shi to yanda kaga haka fatsar shedan mace ce in yayye ya kama ka kaki kamuwa to sai ya lullube fatsar tasa da mace an sani da ka hangota za ka zo gurin kana zuwa gurin kuma sai fatsa ta kama mutum Allah ya kiyaye fa iyyaka an takhluwa bi imra'a dan haka kai hattara da keɓanta da mace illa an takuna muhriman ko wato muharraman sai da in ta kasance muharrama ce kamar yarka kamar kanwaka kamar mahaifiyarka kamar kanwata yatta koyar babanka kanwar babanka ire-iren dai wannan muharim maharim din wa qala umar bin abdul aziz khamisul khulafa ar-rashidin umar bin abdul aziz khamisul khulafa ar-rashidin yana cewa wallahi inni la amanu ala nafsi ma'a amatin sauda ahfazu al-qur'an Umar bin Abdulaziz ya ce, Na rantse da Allah ni ba zan amincewa kaina ba a kan baiwa baka, in keɓance da ita wai ina haddatar da ita ƙur'ani. Karkace ya karatu muke, ko kakace haba da Allah a ce, Ya kake ya kake haka baka ya ce haba yanzu ko zan yi da wannan zan yi a Umar bin Abdulaziz ya ce cewa, Wallahi ni ba zan iya amincewa kaina ba, in keɓanta da mace kuma macen baiwa kuma baiwar baka kuma ba wani abu nake ba ƙoƙari nake in koya mata alkur'ani don ta haddace ya ce ba zan amincewa kaina akan haka ba a matsayinka na jami'in lafiya kai wani aminci za ka ba kanka don na keɓanta da ita don ka duba lafiyarta ko ku tattauna da ita akan abin da ya dame ta وقالت هند بنت المهلب وكانت من أقلاء النساء هند بنت المهلب تاكسن من أقلاء النساء تنا دقت ما تام فيها هنكلي تنا شوى شيئان لا تؤمن عليهما المرأة الرجال والطيب shai'ani ta ce kaga abubuwa guda biyu la ta'amanu ko la tu'manu alaihim almar'a ba a amincewa mace a kansu in dai akai su akwai su to ba a amincewa mace a kansu ar-rijal maza kaga ashe shi su ma yanda can aka fitini maza da su to su ma an fitini an fitine su da maza wadib da turare bintu a uh, wato hindu take cewa waɗannan abubuwan guda biyu ba a da aminci da su akan mace ko mace ba ta da aminci akan waɗannan abubuwan guda biyu ar-rijal wa dhib ikhtala arabiyyun bijariya wani balaraban ƙauye ya keɓanta da wata yarinya wata mace fa'ara da an yana laminha sai ya so ya nufi ya fasikanci da ita ya sadu da ita famtana'at sai ta ƙi faƙala sai ce da ita innahu la yarana ghairun nujum ya naga kina ta wani ɗari ɗari kina wani tsoro ba ki abin ba babba abin da ke ganin mu sai taurari inda muke din nan banda taurari ba abin da ke ganin mu faƙala sai ta ce walakinna rabban nujum yarana abinda ka manta ubangijin taurarin shi ma yana ganin mu to insha Allah shi ne ƙarshen littafin ko? mun gama fannu ta'amul bai na zaujain cikin darasi 43 kenan ko? to abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana abinda muka faɗa Allah maɗaukakin sarki na daidai ya ba mu ikon amfani da shi kusakurai kuma da muka ji muna yi a ciki a gaɓoɓi daban-daban Allah ta'ala ya ba mu ikon gyarawa Allah ta'ala ya inganta auratayyar al'umman musulmi mun karantar da wannan littafin ne sai saboda ƙara samun fahimta da kuma yanda ake zamantakewa irin ta iyali duk da cewa littafin takaitacce ne ba komai da komai na rayuwar aure ya kawo ba amma ya zama kamar wata ujala kaman wani dan dan diyari ne na aljihu da zaka dan dinga yawo da shi dan ya haska maka yanda ya kamata ka mu'amalanci iyalinka ko kuma ya haska mata yanda ya kamata ta mu'amalanci mijinta so muna fatan wannan karatu da muka ya zama kamar wani jagora ga maza da kuma matan gaba ɗaya wajen ƙara inganta zamantakewarsu ta aure sannan muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mana lafiya ya kuma ƙara mana ainihin wato tsawon kwana masu amfani sannan malamin da ya rubuta wannan littafi alarama muhammad siddiq min shawe allah ta'ala ya saka masa da mafificin alkhairi allah maɗaukakin sarki ya gafarta masa allah ya girmama ladansa ya bashi aljanna maɗaukakiya mu kuma da muka saurara allah maɗaukakin sarki ya bamu ikon saurara ya kuma bamu ikon aiki da abin da muka je insha allah assalamu alaikum wa rahmatullah subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik